إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اهدني لنا بهذا المعصر والكاتب في نظرة الكاتب لنا بالزفر mun kawo fir'auna ya biya ta taro dukkanin masu kafirsa kuma ko to duk sun taro ga shi sun fito ga fir'auna ya zauna ga duk yan daula sun zauna ga kwamfutan gari ranar idi ne duk an taru to kuma ga masu tsari to Allah Musa al'adarsa dan faɗakar da mutum yana da kyau wani zo mutum ya kamanta ko kuma rudi aka bashi bai san me ya gani da wato ka faɗakar da shi sai Allah Musa ya faɗakar da ya faɗakar da su me ya faɗakar da su cewa wai da kun la tusaru ala Allah kariban fa ko sai saka kun bi abi azabin wa kar kama manin kare kafa mu kago ƙarya fa mutumin nan ya rude ku fa ku kago ƙarya su zo ku ce za su ga da Allah ba za ku kaɗe ba ya musu wa'azi duk da baki da kuma abin ya yi amfani wannan kalma da annabi Musa ya gaya musu fasala za'u amrahum bainahum ko shi kenan kuma suka yi kirki kuma aka koma kuskurto kun ji abin da mutumin nan ya faɗa wai ya kenan sai suka rabu biyu wani suka ce mutumin nan ba kafa mai gaskiya ne fa rudan ma wani suka ce ba ba wani ne gaskiya shi kenan fasala za'u kuma sai suka ce suka ta jayayya suka ta jayayya ai ta jabaru suka yi jayayya wata shawaru suka yi shawara tsakanin su kuma shawara ce kuma jayayya ce bai na amrahun lamarin su bai na tsakanin su bi Musa wa ake cikin lamarin Musa da dan uwan nan nasa wa asarrun najwe suka boye wato sirrin nasu suka yi ai da haddasu ai sun yi magana sirrin bi ma bai na cikin sirri a tsakanin su alkalama bai na me suka faɗa a cikin sirrin nasu قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المسجد.
wa'anda kamar suka tabbata ko sun faɗi na to wanda suka ce ba to ƴan zafiyo suka ce ba haka ba ne alu suka ce da abu suka kawo na inna hazani kun ga mutanen nan guda biyu musa wa haruna musa da haruna la sahira wallahi ba su ne ba ko ne daga Allah suke ba ku damu da sarki ya faɗa ba ai ba sihiri ne kawai yanzu da na an yi kuri da kun so suke su kore ku da ƙasar ku kawai su san da ku da ƙasar ku min arzikin da ƙasar ku shi ne ma da sihirin su wa ya zaba bi ɗariƙa tukun mutlako wa ya zaba bi ɗariƙa tukun da manyan manyan ku so suke duk su ba ta mulkin manyan ku bi ɗariƙa tukun ɗin kenan ai bi ashiratukun da manyan manyan ku ko kuma bi sharatukun so suke su ɓata girman ku ai ba tsanaka ai haka ce da mazo musu kuma sun gaba su da koyo kuma suka suka koyo wannan suka ce daga Allah yake ai haka ake gaya na Allah ko mu ce a ba ai ga sai da zai kuma yace wai zuwa ya fara ƙarya da Allah kuma da kaza kaza wai ba ba su kuma wani dari da tukun musula da hanya kuma su girma da manya manyan kuma su girma ai ya azila ku so kuke su kuke ku kawai an daula tukun daga kasar ku wai za a ba su da dari da tukun da wato manya manyan ku ai sharafatu girmanku ko a sharaduku ko masu girmanku so suke su tuɗe su fa ajli o kai da kun sun fatu babba to yanda za a yi yanzu fa duk zancen da ya fa bai taso ba fa yau fa an zo gona fito ne fa ga gari fa ya tare da to fa ajli o kai da ku ku kyautata tanadin ku ku ware ku fito da na ƙarshen sihirin naku ku fito da na ƙarshen sihirin naku ba a ku kyautata wato aikin sihirin na gaba ku na falaka ku nan nan fashi na faɗa wa a ba ne ba in kuka yi na falaka fa ne nasara zai a kan to kyauta da kai da ku wato mugun tanadin ku shine mina sihiri na daga sihiri kuma fa ajin wurin gara nan ku haɗa fa kalmomin ku nan ba ba wajen rarraba rarraba kai ba ne kun ga ba shi ba maki za a tara fa to kuma an kan mu yara rabiya za a yi nasara idan haka mu haɗa kai ba zancen waye tanazuri ko waye jike tasowa jibikon Allah na banza yana cewa ya haɗa kai dama kuma haka aka fasara na banzan ya faɗa kai akan na mutanen na Allah ne na banza yana cewa a haɗa kai saboda a yi nasara saboda za a tare a nan musa to kuma hikima wato abin neman mudu ne sai mu koya duk na kirki ma duk mu haɗa kai na kirki ma duk mu yi a haɗa kai in ba haka ba su tura kansu a haɗe yake na banza ne kullum shawara suke yi kansu a haɗe za a taru mugu ba musulunci shine mugu a wajensu a haɗa kai ba da yahudin da nasaran ba shi da tsakanin su amma sun taru su yi kansu a haɗe yake su dai musulmin da kansu kullum ba a haɗe yake ba ba za a ba abin da mutanen da aura shi suka koya wa duniya wa wannan don ba a ji mu kai da ku ba ko wato kyautace ma kirkin ku ba mina su da na daga su yi sun ma su safa sannan za a fito kuma a yi layi a yi shiri a fito irin ba za ta tashin hankali suna a abubuwa a bane kuma kuka fito a jere da tsahu tsahu jere kuma abin zai fi sha'awa amma aka fito barkatai ba mu da wani kai ba yanzu za a yi mu fara ba shi tsoro ma da jikin mu tukun kafin mu ba shi tsoro da aikin mu a fito a jere وكتب لها اليوم ما يبدأ عليه mun san fa yanzu wanda ya riga ya shi ne maɗaukaci ba duk ƴan ƙasa ga shi zo sa ido ga sarki a zaune ga shi ma ya rubuta in kuka yi je riga ya fa ya ɗaukaka a ƙasan nan fa bayan da za a yi in muka yi riga ya ko muka ɗauka to kafin da ai tsaza ya bambanta al-yawma yau majista ala ai mangala ba duk wanda ya rinja yau to shi ne ya bambanta har sama a sahara sai masu tsafin nan suka haɗu wata rage fir'aun da jihu shi ma fir'aun ya fito da rundunar sa kuma dukkan mulki da suna an fito duk kuma mutan gari ranar ado da duk da gari an samu ba ma duk sun zo kawai mai mu annan musa yake قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقي kamar yanzu an zo an shirya kuma an ji to bismillah a fara ji ba sun ba ƙarfin Allah na Allah ya sa Allah a cikin zuciyarsa ba Allah wuta shi da Haruna ne kai bawon ne sama yake kusa da su da yana ganin yau ya za a yi ga hukuma ta a zaune da ƴan hukuma duk gaba ɗaya kishiyarsa ne duk gaba ɗaya ga masu tsafin su wajen ɗari bakwai ko dubu ɗari bakwai duk da kayan tsafin an zo ko su kaɗai ai rundina ne ga shugabanninsu ma wajen saba'in da wani abu sannan ga ƙasa ƴan gari duk da baki da an zo an tsira muku ido don ba ƙarfin Allah ba malar ai ko ko kallon ma ya ishe su ya iso inda mutum bi bala'i duk da baki da da kuma aka shirya aka fito bismillah da a nuna gwaninta har sai suka ce ya Musa ya kai Musa idan zaki imma an tulfi a saka a wala imma dai ka fara naka da farko ka je masandar ta ka mu gani wa imma an nakuna awwala man alqa a samu ko kuma mu zama mu ne farkon wanda ya jefa sandarsa in shi ta in ka so ta kaddam fara fara nan ka ci gaba gaba ci kai ka fara jefawa ko ai an ta asaka in shi ta an ta asaka in ka so jefa sandarsa ka wa in shi ta in ka so kuma na takaddam mu mu gaba ta rubuci mu jefa ma inda na abin da yake wajen mu قال بل ya annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce a ku ku jefa na ku jefa na ku amara Musa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya more su an yi rufu kabla su zai mana su san dinan kafin shi ni na su kafin kafin shi da annahu domin annabi Musa ya san in alqa'a samu kabla in ya jefa sandar da kafin su idan ka raja hazo su ubani idan wannan ganshe ka kato ko ko wannan zai sa katuwa ta fito ta bude kuma duk tarwatsewa za a yi to zai amfani kenan da haka kuma abin nema bai faru ba duk mutane gudu za a yi to da haka ya ce a ku zace fa na gudu kowa ya ga irin na gudu ko in ya fito kafin na mutane za su tsoro ta maza ko su wace da ni an gaba ke da kamar zuhurin mu'ujizati tun da ma nan mu'ujiza ba ta faru ba ala ya faru shi kaga wani abu duk bai faru ba abinda ake san shi yawan mutanen duk bai yi ba fadi haza amara wa bil ilqai san da haka Allah Musa ya hore su su fara jefa nasu amara hum bil ilqai Allah Musa ya hore su jefa sihiri huwa sihiru nan Musa ya san sihiri ne wal amru bil ma'asiyati la yajuzu ka bori mutum ya sako ai bai halatta ba sai annan Musa zai ce ya annan Musa zai shirki wannan kaman karatun da muka kawo ne walakin sai dai ma'anarsa wasilatan ila zuhurul haqqi duk tsanin da za a hau dan gaskiya ta bayyana to shi ma ya zama mai kyau shi ma ya zama gaskiya lalle wannan horo ne da barna amma kuma dan gaskiya ta zo ta make barna a gani ba wai nufin barna ba abin da ya zama tsani zuwa abu mai kyau to shi ma ya zama mai kyau wannan ka'ida fage ai kuma tana nan duk da baki da وكل وسيلة هو الآن إلى الحج إذوا غسيا فهي حق ولما غسيا لك باقي لا da haka annabi Musa ya hore su da shi ba za a ce ya hore su da sako ba فإذا جبالهم وإذيهم يخيل إليه من سحرهم أنها Allah ta tsaye shi ne nan ba su je suka jefa kowa kowa ya zo ya yi nasa kilabi ya nasa kilabi ya jefa in ya jefa sanda ta zama gan shekari ta ma ta wuce jirgu ga shi nan in ya jefa igiyoyin ma duk su zama har za shi ba su kamar yadda Allah ya faɗa sai ga igiyoyin nasu wa isiyuhum da sandunan nasu yukayyalu ilaihi ana hotanta ta ga Musa filin kuma yayi ana hotanta ta ga Musa da kuma miciji da kuma gashi nan yana faɗa kai yana tafiya kayi idan yi min sihirin ana hotantawa ga Musa saboda sihirin nan nasu annaha hayyatu ita micibai ne kuma ta gashi nan tana tafiya alama ɗan ya akan cikin ta alƙawu sai suka jefa fa kullu asal duk sandunan da ke hannun su wata zangamin isirin daga sandunan sarar su ubana sai ta zaman tokan shekaru ciki wa kullu hablin duk wata igiya ta su ma kazalika sai ta zama haka li ajli sihir saboda sihiri amma ba haka bane hmm? ba haka bane ko kuwa sihirin nasu yayi ƙarfi ta jiya dan Allah ya gaya mana hawa ja'u bi sihirin azim inda Allah sun zo da sihiri mai girma to kai Allah ya ce abu mai an zo da abu mai girma ka aidan ka san wannan abu ba wasa bane da ja'u bi sihirin azim to sun zo da sihiri mai girma ko to فأوجد في نفسه خيفة موسى kuma yake na abin ka da al'adar ɗan adam ba kuma ko kuwa abin da suka zo da shi Allah ya ce wa ja'u bi sihirin azim to ko kuwa duk yanda karatu zai zo a aujarsa shi ne ran ko annabi Musa a hasta sai ya ji kuma tsoro ya taso masa yesu kamar ka ce ina jin yunwa ai ba wani ji ne na kullum kaza kaza abin da zai taso ma daga zuciya shi nan ba a hasta sai annabi Musa kuma ya ji filafi a cikin zuciyarsa kuma a cikin zuciyarsa kuma kibatar tsoro dai ya kama shi Musa annabi Musa a hasa Musa ya kauce annabi Musa Allah ya ce mana tsoro ya taso masa ya ji tsoro la min jihati ba ya ji tsoro ne ta fuskar anna shihirahum cewa sihirin ya galibul mu'jizata zai rinjaye mu'jiza ba annabi Musa sam ba zai yi wa Allah wannan itikadi ba ba zai rinjaye wato sihirin ba zai rinjaye mu'jiza ba walakin sai dai annan musa yi tsoro ne makafa da ayyanta bisa amruhu alal nasi kan lamarin sa ya cakuɗe da na masu tsafi kuma a rasa wai wanne ne gaskiya ne dan anasa san anasa zatan bai da ta'a ce mutijiyar da zamu duk ta cinye wannan sikirin ba dan bai ayi a ga shi dai Allah ya ce je ba ya je ba ta zama muciji kuma yanzu Allah ya ce ayi gashi an fito an yi to ya za a yi ya za a yi kuma wannan bai sani ba ilimin sa yana wajen Allah wannan shi ya fara annabi Musa to su sun yi nawa su sun ga suwa muci zan nasu da girma da kuma duk su zo su kama da nawa to yanzu kan kuma mutane su rasa wani ne ne na gaskiya din ne duka baki da an yau ta bisa amro kan da mun sai ta fito kuma alal nasu a ga ga mutane wala yu'minu bi ya zaba su imani da shi ba wannan shine tsoron au ko kuma au ta sabilan su yi mata Musa annabi Musa ya sa tsoro a ransa kaifa ya kamu mu za a iya tambaya arziki zai tambaya to sai zai samu mutane dai kai a mutane tsoron Allah ne a nan gaban sa ya aka yi babban mutum irin wannan annabi babban irin wannan ashe ya ji tsoro wa huwa arifun billahi da shi matsalin Allah ne ne zai ji tsoro to kuma yana tare da Allah din shine kalifan Allah a nan wajen su sai a bada ai lan ya kan mina sahara Musa ba yi tsoron mutum ne akala Musa ba yi tsoron yan tsafin ba wala min fir'auna ba yi tsoron fir'auna ba ma illa ma kafa duna tajallil kahari ya ji tsoron bayyana ta tahayya ta Allah allazi alifahu wanda ya saba ya saba ya tajalla da mu bil haqq Allah yana bayyana da shi yana tajalli da shi da'imar sai Fir'auna ai yanzu Fir'auna sarki ne ko shugaba ne shi kuma kamar dan kasar sa ne mabiyin sa ne to a tsarin hikima ta Allah a tsarin hikima ta Allah bai cika tsora talata akan shugaban ba in dai ba wani kuma lamari na Allah ya zuba dan kar tsarin mulki ya lalace dan kar tsarin mulki ya lalace kan kuma kasa ta ba shugaba an ce da kasa ce kwana ɗaya ba shugaba kwana ta yi shekara saba'in da azzalumin shugaba za a sha wuya dai amma ko in ta kwana ɗaya ba to kuma kowa ya zama shugaban kansa rannan duk za a ragargaza kasa a kone ta a yi tsada a yi kaza kaza duk dai abin da aka sani wannan duk da a je a ga Libya ga ta nan a je a ga iraki a je a ga duk kasashen da aka mamake shugabanninsu duk da baki da a je a duk ɗan ƙasar ma suna ina ma an bar shi ko ma ma waye ne ina ma an bar shi duk da baki ɗaya ko to abinda annabi Musa yake tsoro kenan to kan kuma saboda hikima ta Allah kuma Allah ya saba mata gari wannan shugaba ne kaza kaza sai kuma shugabancin nan kuma yayi nasara kuma a ga- Allah ya kasa tsora ni a kansa duk da baki ɗaya ya zama dai ko ta hanyar shugaban masu girin jari da kaza kaza kar mutane su dinga haikewa shugabanni in ba sun taka lamarin Allah ba ko in sun taka rawa a sai in kai kana daga cikin wanda kana da izini daga wajen Allah ko kana daga izini daga wajen malamai sun yadda kai ne kaza ne mai wa'azi ne ko mai fatawa ko mutum kasa ko mai kaza kaza ka iya haka musu birki ka iya kaza kaza amma in ba haka ba sai yanzu yanzu buge ka kuma duk abu ya faru sai kaza kaza saboda mulkin ba don wani abu ba bai hana wai ba wai sun yi daidai ba a wasu wajen da tsarin ne da kuma sun buge kuma sun zauna daram kamar ma ba su ba a yi wani abu ba to abin da Allah Musa ya yi tsoro kenan saboda wannan sirri na tahariya da Allah ya da Fir'auna sunansa al-Malik ai shi ma wani sunan Allah ne Allah ya raba masa ko to abin da ya yi tsoro kenan kaga dai ma'ana Allah ya yi tsoro Allah ya yi tsoro tabaraka wa ta'ala wannan kenan wannan abincin arfai kenan wannan kenan ko kuma annal bashariyata ko kuma a wajen ma ba ta so wannan haka dai halin dan adam yake ai ko annabi ne ko kaliban Allah din ne ai har yau tunda dai a gidan duniya yake dan adam sakan nan tana jikin sa zuciyar nan tana jikin sa kaza kaza din ne yana zai iya jin so da mutum ma aka ce ya saka a tuwo shi ba zuwa ya da gudu ba ta ga da dawo dawo da inni la yakafu ladayyal musa ai kan mutane shi ne ai musa dai ba sa tsoro a gaba na kuma ai yanzu da shan tsoro duk an gama duk lamarinmu ne kuma yanzu za a amma kuma a koya masa dan da bai zama jijiyar ba ko karatu ya zo ko da in in da ba a koya ma a nan ba kawai dai Allah ya ga masa in ka je mata zalla za ta zama cijiya ya je ya je fa a gaban da auna bai taɓa gwada ba ta zama haka ai da shi da Fir'auna ta da zura da gudu duk zura da gudu za ta haka Allah ya koya masa duk da baki da to bai ana bayan Allah ka ga mutum ba Allah amma yana tsoro yana fargaba kuma in ya ji daga Allah kuma imani ya taso ilhamin wani ne ilhama ta zo mata ga Allah in annabi ne wa'ayi ya zo mata ga Allah kamar yadda zai zo annabi Musa din nan sai ga ai duniya kan ba ta isa a gaban sa ba duk da baki daya sai da izini ba kafa mutum ya je ya dinga sabo abubuwa ba ga ga ga ka ya da kaza kaza nan da nan a make shi kuma ya rasa duk gashi nan sun tattashi irin abubuwa ba izini daga Allah zagin waliyan ma suke zagin irin lamarin Allah din ta ce za su yi aiki nan da nan a mammace su duk a bambata abubuwa ma gwara ma da sun zauna wannan shi ne rashin izini duk da baki da to ko kuwa a'a au annal bashariyata ko faɗan adantaka ta kasa bi hazal kau ta hukunta wannan tsoro a zo a zuba waɗannan abubuwa ai dan adam dole ya ji tsoro to kila abin da ya faru kenan ko al-anbiya'u annaba wal awliya'u da waliyai la budda an tauka fihim al-bashariyatu duk da kalmomi ne na Allah amma ko da takan nan da kana nan ya kabo na fi ba'ad al-ahyan ba'ad lokaci za ka sun ji tsoro sun sun sun sun amma karkata ta kama su akan wani abu duk gaba ɗaya kamar ya kafin nasa inda kowa yake tsoro kuma ya sun sa'aba ko kuma kira ya zo musu daga Allah bi shugaban mu annabi sallallahu alaihi wasallam farkon wahayi yanzu ya zo wajen matar sai na kidilla ɗaya ni kidilla ɗaya ni na ji tsoro su ce a sai Allah ba zai wulakanta ka ba da kaza kuma yadda aka je warakatu bin laufal shi ya faɗi abin da aka kuma dai shi ma Allah ya san da shi ya san wannan abu daga Allah ne kuma ya gaba tsoro kuma an saba shi da baki da walakin yu'minuhum al-haqq sai dai Allah yana amintar da su Allah tabaraka wa ta'ala yana amintar da su sai kuma tsoro ya tafi fa ya amanuna sai su aminta daga Allah tabaraka wa ta'ala la ya kafu da ni shakki daga nan ko ba su tsoron komai ba قلنا لا تخف abin da annan Musa yake so ya ji kenan kunna sai muka ce da shi da Allah tabaraka wa ta'ala la ta dauka ka ji tsoro an ga ruwa matsalar Musa wannan abin da annan Musa yake so ya ji daga Allah kenan ka ji tsoro dan ma kama yayin da annan Musa ya tsoro ja'ahu al-amr sai aminci ya zo masa rashin tsoron min ibadillahi daga wajen Allah dan ma kala da mu yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da shi la ta dauka ji tsoro to ai shi kenan kuma إنك أنت العليم kai ne alƙalin mai rinjaye a gare su duk za ka rinjaye su duk a gudana ka da yake tsoro annabi Musa to وعن إماتي يمينك تلقف ما صنعوا bai fa abin da yake hannunka bai fa da abin da yake hannunka ya Musa wai a samu kudin sandarsa talaka ai dan ta bi za ta haƙiƙi ya ma sana ku duk abin da suka kago shi na da sihirin da sahir da sihirin da abubuwan sihirin duka haɗe su duka ba shi ya duk za ta haɗe su inna ma sana'u kaidu sahir wata abin da suka aikata ai mugun tanadin mai sihiri ne ko makircin mai sihiri ne ma'ana mugun tanadi ko kuwa dabaru ne na mai sihiri dabo rufa'i da da ake cewa rufa'idan mai sihiri ne rufa'idan mai sihiri ne min jinsihi sai Allah tabaraka wa ta'ala bai ce illa kaidu sahara bai ce mugun tanadin waɗannan yan tsarin fir'auna ba sai Allah ya yi gaba ɗaya tattara na har tashi kama ma har baya ma duk wani ya tsibiri da ya zo mugun tanadin sa ne duk gaba gida ya Allah ya faɗi jinsin ma mai sihiri ko hawaye kuma ko a ina zai zo wannan mugun tanadin sahirin mai sihiri ne wa la yuqlimu sahiru kaidu asir duk inda mai sihiri ya zo ba zai banta ba ai mai sihiri ba zai ci riba ba duk inda ya zo to lalle za a za mu yi magana a nan wajen ka dan kan mutum kuma ya je ya tattaɓa ya ji wannan magana ya je kuma ya ga abu ya sa ya ce to ya aka faɗa wala ya bulu ta ji ba haitu a ce to nan wajen dole a yi magana a kansa yana daga cikin magana da babban malamin afirka baban shehu radiyallahu anhu shehu abdullahi ibn yana daga cikin abin da ya faɗa a irin nan wajen yake cewa kakkai imani da sihiri amma fa kakka ba kaga sai hikima ta kare a nan kakkan imani da shi amma fa kakka taba to kakkan imani da shi ne ya ta haka taba ko kuma in in ka taba zai zama wani abu to ne za ka ce kakkan imani da shi to a kuma yanzu magana ce zunkuru a nan wajen kakkan imani da shi fa amma kakka taba kakka taba yawa to wala yabulu kayu sai dan shi ba zai rambanta ba ba zai ci nasara ba ma'ana ko ai to a tafi inda ya zo da shi da sai ya rinsa to shi kenan فألقى موسى عصاه كأن موسى عليه الصلاة والسلام يجي مصلى الدافع فتلقى كل ما طلعوا سهدي يجب أغلى لسك عيسى جبتم بوانا الخلدنا مشيزانا جبتم بوانا إيجيوي لسك الله مشيزانا جبت حد يسك باكيا يجي نوكما ودالا سكبان maciji kuma ya dage shi kuma ya yi nan ya yi nan kuma ya kalli wani ina ne ya san aska aska ne da san cin wajen fasara ya kalli bin hijara hijara da wankewa ya dinga haɗiye kowar wasu da kafan kwani dutsuna ƙanana da manyan dutsuna a gaban su ga wuce na haɗiye su kuma ana jin ƙarar saukansa a cikinsa yadda in ya haɗiye abu za a ji ƙarar saukansa a cikinsa haka bin abin da duk kowa ya tsorata ya su ma'una a suwatar hijara suna jin ƙarar dutsen nan bidiyon su ubana a cikin wannan miciji kuma daga nan ya juya kuma ya kan hadda sarki yake kuma ya kan fir'auna hadda bi an an fir'auna ya rikice malam koro ya kama shi wannan kadan ya arshi ya faɗo daga karaga kawo amma ila kasar ya zura da gudu kuma duk dan fada kuma aka bi shi ya cikin gida kuma gaba hadda bi an mutum ya bi shi fa qala ya dinga ihu bi haqqi man arsalaka ya dan na hada ka da wanda ya aiko ka na hada ka dan wanda ya aiko ko na hada subhana kama shi kan wannan mutum fa atabu sai annan Musa ya je ba tara asan ya zama sandan ya bi a hannunsa ko ina bai daga ba yanda kake ta za a din na haka da shi ina wayannan kaya su da su kaga yanzu sun ga sihirin da ya fi nasu ko sun ga kudura Allah kuma ya sihiri ya haɗu da kudura Allah kuma shi kenan to nan ne ko ba zai yi rinjaye ba duk da zamu yi kenan dama an ce shugaban nasu kila shugaban nasu ma makafo ne shugaban sihirin da baki ya yace wayya aka yi aka ce ai kaji duk abin da ake ciki ita ce yanzu ba aka ce ga ya rike da kuma ta dawo sandan shi a ji a karfi ku ce ya ba ni sandan aka ba shi ya zo ya shafa ya ji ba wani waje ya yi amma na ga wanda ba shi yi ba wannan lamari ne na Allah mun san shi duk da yake da ranar za a yi muka zan ba shi yi ba wannan duk ga baki ya kuma yake a tara jama'a ne sun yi kan wani duhu duhu ake shiga a ɗan waɗansu dabaru da kaza kaza ko daga nan muka san a ko yake nan a tashi anan sai suka miƙa kai ga Allah tabaraka wa ta'ala قوله تعالى سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى gaba ɗaya masu yin nan gaba ɗaya su kaf suka faɗi sujada ga Allah gaba ɗaya sun suka miƙa al'ubiya ga Allah suka faɗi sujada kuma duk gaba ki ya fa wajen sahara su sujada duk masu yin nan suka faɗi kuma suka sujada karrar sahara su duk masu yin nan suka faɗi jami'an gaba ɗaya sajibi na lillahi tabaraka wa ta'ala suna masu sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin tasbihin sujadar ta suka ce ƙaru suka ce amanna da rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangijin harunu da musa amanu billahi sun yi imani da allah li'annahu dan me wannan irin juyawa mai ban mamaki irin wannan li'annahum domin su ɗan sihirin nan li'annahum domin su su ɗan sihirin nan balagu min ilmi sihiri sun kai cikin ilimin sihiri ba bulagan ƙarshen ilimi duk in dai sihiri ne ko ta ina ya sun kai shi sun kai ƙarshen ilimin to kuma da wani abu ya zo suka san wannan ba nau'in mu bane sun san kuma yanzu mu ji ba shi kullu ma a jaba da haka duk abin da ya fi ƙarfin su ya alamu da sun san annahu dai sami jin su sihiri ba sihiri bane ba sihiri bane ali haza shehu ibrahim radiyallahu anhu yace sabida haka yanbaghi li kulli insani ya dace ga kowane ɗan adam idza talaba ilma in ya nemi ilimin wani abu in ya nemi ilimin wani fanni kasa fannin likitanci ne fannin kira ne fannin kaza ne duk da ilimin fannin da ka bi yan baki an ya balaga ga ya tafi ya yi kokari ya shawo ya ya daure har ya fi karshen wannan ilimin ya yi kokari duk ilimin da ka sa gaba fannin kowanne ne to ka yi kokari har ka kai karshen wannan ilimin fa saharatu waɗannan yan sihiri din nan balagu riga ya tafi kai karshen sihiri a cikin sihiri wannan ma ra'ul mu'jiza ta yayin da kan ga mu'jiza ta yakkar sai suka tarankance Allah ya san min jinsu su da ba jinsu ne amma da ba san kan ilimin ba yan ranke ranke ne ai sai su da wannan kuma wani babban sihiri ne da kuma ba mu zo wannan fannin ba amma sun kule sun kai karshen fannin duk da baki da in kwaje Allah wannan magana ce ba ba duk da baki da irin wannan lamari irin wannan zamani da komai ya ta kuɗe da mai gaskiya da mai ƙarya da waye duk an haɗu waje ɗaya an ila ma ƙaryar ma ta fi ƙarfi shehu radiyallahu anhu ya ce duk ɗin Allah aiko gaskiya guda ɗaya ya rako da wajen ƙarya dubu kuma ta fi ta kuri ta fi ta ban tsoro ta fi ta ga kaga duniyar da kuma tana hatin ƙaryar kuma duk da baki ɗaya lamarin Allah jarraba ta Allah a gaske kuma ba komai a hannunka to ya za a ga kwaɗayi yana nan shi ma yana nasa aikin ga rashin ma wani ba ruwansa ma da faɗe mutum mutum ne amma kuma abu bai bayyana gare shi ba ƙaryar ba ta fi kuri ta fi kaza kaza to ya za a yi to sai a hankula a hankula a hankula tun ma ba a ganin gaskiya tun ma ba a gane ta ba kuma har a zo a yi rabi da rabi mai hankali ya ce yi to dai gaskiya dai da gani dai wancan ce gaskiya to kuma har a tafi a tafi ma kuma Allah ya karar da kariya duk da baki ɗaya halaka ta kuma gaskiya ta bayyana da haka masu hikima suka ce ita gaskiya albujir ce yanzu albujir da dai baki irin munan dan da lantarkai da fitila da hannuwa ba a ganin duhun daren amma ƙauye ko abu dabarar aiki hasan duhun dare to dare duhu baki sinin alfijir zai fara ketowa in ba tsofaffin da suka san alfijir ba kai da yaro dan ka zuwa ka gani a ce ai ga alfijir ko alfijir din ma akwai makayyaci akwai hajaru sadiki wa hajaru sadiki ko akwai alfijir makayyaci akwai alfijir daga to yanzu mu yara duk ina muka san wannan dan ka daga kanka sama kila ma ga hasken daurari da su ma wannan aiki a'a shi wanda ya san ka abu ya sani kuma ya san wannan na ƙarya ne to a tafi dai har na gaskiyar ma ya fara tun ba gane shi ba har ma kuma gari ya sha yanzu ba gane ba ina zan da Allah wajen azu ya ce fakulu wa sharabu hatta ya tabayyana har kowa ma ya gane haka ga ya hana ne kiran sallah in ya san ilimin ba shi kenan shi da ya za a rubuta ya yi zai kiran sallah a shi ma irin wannan zamani da ayyar kiran salloli ko ta abu ya takuɗe a salatan suka takuɗe kaza kaza kaza sai ka ne ka bai hatta ya tabayyana kuma har alfujir ya gano kaga yanzu alfujir da farkonsa ba kowa yake iya gane shi ba amma da yake gaskiya ne a hankula a hankula sai ya haɗa sama kuma gaba ɗaya sai ga duk duhun na ya ɓace gaskiya haske kuma sha in ma baka iya ganewa ba kuma har rana ta fulla ai babban alfujir kuma ai ya ci fullo ko in ma makaho da kai ta kona haka da zafinsa kuma alfujir ya gama wannan gaskiya kenan ita kuma ƙarya ba haka take ba ita kuma ƙarya an ce ta guru wata guru tashin gauran zabi take sai ta bace ƙarya misalin tukubar mai tsire da zo ga tukubar mai tsire za a ga ƙarya a nan zai nuna ma ya wa'azi shine sai kowa yana wa'azi mai mai abinci a gida mata a gida da mutum zai kula wa'azi za su nuna masa komai yanzu mace in tana girki zo kalle ta katon wa'azi ne a nan wutan nan da take girki da za ka ga iya abu in ta ga wutar ta yi sanyi sanyin abin zai lalace ta rura wutar ta iza wutar in ta ga wuta ta yi gangan da abu zai kone kuma ta janye haka lalace zai har abincin ya dafu amma an ta bar lokaci guda sai abincin ya lalace ko ya kone duk gaba ki da kuma haka za a zama dai duk gaba ki da mai wa'azi in kaga inda sai an danyo tsauri tsauri ne a danyo tsauri tsauri dan an ga inda kuma an yi tsauri lalacewa za a gudu za a yi to kuma sai a dan jajja a yi sauki sauki sai a yi kala kala haka dai har abincin ya dafu duk gaba ki da to shi ne zai kuma ma wa'azin kai idan zai gyara wutar tsiran sai ya kama itatuwan ya haɗa ya buga su ya gyara sai ga wata irin hayaki da wuta da komai ya yi sama har in wayar wuta ma tana wajen karaci zai wannan wayar wutan nan sai ga ya ɓace amma da wuta da hayakin da komai ta zaɓin wuta da bayar da ya yi sama ta guru wata guru kaga ta ƙare to ita ƙarfi a lokacin da ta fara fa ta gigi ta wani gaskiya ma jirin annabi Musa annabin Allah ne aiko shi aka yi da duk kirawan da aka amince da sa tsoro sai da kakariya ta faru da farko a kuma duk gaba banza duk gaba gida to gaskiya ko ita ce take a harun kula dan haka mutane suke duk abin da ya faru sai a ba shi shekara talatin a ba shekara talatin mu gani duk abin da ya faru dan a shekara talatin din nan Allah ya tafi ko na farko ba su da abin da mutum ya sa gani to to abin da ya faru kenan ya dace dukkan ilimi da abin da ka sa akan ka sa ka yi kokari sai ta tafiya har ta kai ƙarshen wannan abu in Allah ya dace bayan da za a zo ma da wani abu in Allah ya dafa ka san a cikin abin da yake ko a wajen abin da ake zamu gode Allah irin wannan zamani ba duk abin da ka kama lalle dole ka san shi saboda duk ƙarairayi sun yawa komai ya yawa baka isa in ba Allah ya sanar da kai abu ba in ba ka kai ƙarshen cikin ilimin kowane ba baka isa ka bambance na gaskiya da na ƙarya ba ba zai bambance ba amma in ka san abin shi kenan kai sai bambanta a wajen ka yanzu yanzu masu yi din nan gashin sun san sihiri sun san mugujiza sun san abin da ya karfin su wannan daga Allah yake to wanda da annan domin su la yakaba alaihi min asiri shakki ba wani abu na sihiri da ya buya a gare su fa amanu billahi sai suka imani da Allah ta ta ana lamma qalu amanna bi rabbi haruna annabi haruna suka fara fada su kuma ko saboda shi suka sani shi ne ɗan garin su wannan bako ne ma annabi Musa shekara wajen ma talatin ma baya tare da su ko kaza kaza idan suka fi gaba ta Haruna kanu sai suka ce aman na bi rabbi Haruna mun yi imani da ubangijin Haruna sannan suka ce da Musa shi ko ga Allah haka da suka zo shi ko gallan Haruna ma ya ce kala ma rabbu kuma ya Musa kai Musa ya ubangijin na shi da Musa ma ya ga wala da shi da dan gida shi da dan gida wai wannan shi ne ɗan gida shi ne ɗan zargi wanda kada kalgari ko ma a yi magana da shi ma bai kai ba to amma kai dai da kai a yi magana da kai to ya aka yi to su kuma sai suka rama yan gari tun da su ma shi suka sani to shi ma shi suka fara faɗa to aman na mun imani da rabbi haruna da ubangijan annabi haruna mun imani da shi to yayin da suka ce mun imani da rabbi haruna qala da awu sai da aure wato ni kenan tun da bai wayannan dubbayi na ne wani wato ni kenan kaga ta nan wa'azu ma suka ce da yake amanta annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila yana nufi shi kenan tunda shi banu isra'ila suka yi imani da shi nan ba ta haka suka ce bai sha ba saboda kansa yake ne kuke wato ni kenan kalu sai suka ce da anna haruna domin annabi haruna kana min ajibi yana daga cikin bayansa kalu wa musa suka ce to da annabi musa kuma mun imani da ubangiji haruna da musa rabbu musa alima to daga nan da aure yanzu annahu la ya'lamu ba wai shi suke miji ba da annahu ma malaka musa kafu biyar sai malaka annahu musa ba da su kama daya shi ta sai rika kuma har ya tafi biyar ba shi to قال آمنت له قبل أن آذن لكم قال فرعون sai fir'aun ya ce a amantu lahu yanzu ko yi imani da Musa qabla an azana lahu tun da mun ban yi izini yanzu wato haƙƙi imani ban ce ku yi ba ku tsaya man sai ni na ga abin da muke cikin yanzu a yi ba to Allah wace zai faɗa wace zai faɗa to kuma wannan ma za ka ga iko Allah sai haka aiki ka ga mutum ya san abin gaskiya ne ba zai yadda maka ba kuma an kai ta ai baka tsaya ka karɓi izini na ba da ka tsaya sai in ma izini ka je har abada ba zai yi izinin ba duk da baki da duk abin da haka ne da haka Allah ya ce cewa aka ma san wai wasu ce ce ni ya fi ce yi ne maganar da na zamanin annabi Musa ya faɗa ne ga wa'annan mutane kuma suna faɗa ce yanzu aka waso bi wai wasu cece ne aka je suka dinga yi su ce to kun ji abin da muka faɗa kuma na bayan ku faɗo ku faɗi irin kuma a kawai haɗuwa ce akan tsarna ita barna ɗaya ce duk abin da za a faɗa nata ɗaya ne su ma na Allah din haka ne yadda na da din suka faɗa haka ne yanzu na yi sun faɗa su ma haɗuwa ce akan lamarin Allah Allah ɗaya ne tabaraka wa ta'ala gaskiya ɗaya ce duk maganganun su guda ɗaya ne duk da baki da kaji a amincin lahu yanzu ko ai imani da shi kabla an kabla an azana ana lakum tun gaban ni ban muku izini ba turu nuna bi Musa yanzu ko ai imani da Musa wadan ta aku dudu ne kina ba ku karbi izini daga wajena ba إنه لكبيركم الذي علمكم السحر innahu Musa din da yanzu dai na gane ba ma kici din da baki da hadi ba shi ya hado amma Musa din da lakabirukum wallahi malami ne allazi allamakum usira shi ya karantar da ku ma shi ya karantar da ku sai dai kuma yayi muku na abin malanta kuma kuma Musa sahiru Musa sahiri ne oh shehu ko shine shehu ku sihiri a cikin sihiri shine malamin ku allamakum ba sai dai kuma shi ma yayi muku abin na malinta ya dan sanar da ku dan kadan ya boye babban to yanzu da shi yaro ya je sa muku babban duk wani kun ji ki ai ba ku sani ba oye muku yayi ya rika babban a wajen sa kaga za a hada fada za a hada fada ko oye muku yayi ya hada ba ya sanar da ku yan kanana Allah haji kuka shi ba ya rike babban wani to gashi ne yanzu ya zo ya suna muku babban sai ku san kuma yanzu da yaudara a ce muku to
ولو قد أن أيديكم وأرجلكم بالخلاف ولو سيبنهم في جذوع النخل suka ce wallahi koma me mana da mu yi imani ba wani abu da za a ake kuma an riga an ko ma ikon Allah su annabawa suna da wani irin ƙarfi suna da wani irin ƙarfi magadan nasu wajen ma wa'in suna da wannan ƙarfi kuma waje-waje wani wajen hijabi ya fi yawa wani wajen hijabi ba shi da yawa wani ya fi ƙarfi a kan wani kusancin da Allah ya zuwa annaba suna da wani irin ƙarfi yanzu za a ga mutum ya zo ya musulunta a wajen su a kan anan yanzu yanzu za a ga kuma abu ya kama shi kamar hali kamar jarraba ya kaza yanzu yanzu ya shiga hazaran Allah kuma duk sai a haɗa masa ga baki ɗaya anan yanzu zai musulunta yanzu zai imanancin wani yanzu kuma zai shiga hazaran Allah ɗin gaba da wannan masu yuri a take anan suka wani suka yi imani a take anan kuma Allah ya shigar da su hazaransa shi kenan suka zama to ya kini ya zo musu ilmi ya kuma arifa ta zo musu gaba ɗaya sai su wallahi sun fuska abin da na dama ne mu dai ba za mu bari ba to kuma shi kenan kuma an gaba Fir'auna ya gaba zai yi nasara ba to kuma sai sai kuma ban tsoro ya taso kuma ba tsoro ya taso ko falauƙatti an na aibiyarku to madalla wato kun bugo to za ku ɗanɗana yau kuwa falauƙatti an na sai na yanyanke hannuwanku wa abjulakum da kafafuwanku min kilafin na saɓani sai na yanke hannun damanku in yanke kafar hagu ko in yanke hannun hagu in yanke kafar dama kaga an san saɓa kenan ko a rayuwa dama tafiya ba dama abu an lalata tsarin jikin kai da ba ka yi aiki da shi ba to in na yi wannan kuma min kilafin muktalifata ay sabani ay dilim na yanke hannun dama wal arjula al yusra yanke kuma kafar dama wal usalli barna kuma haka kuma sai na tsire ko a cikin zurin nakala a cikin dalile kuma duk za a daure ku a cikin dalile kuma shikenan a bakku nan ba ruwa ba abin da za ka za ka za ku da haka irin wannan abu da ake salihu shine wannan kara da za a sa gicciye mutum nan da ake haka za a bar shi ba ruwa ba ko bai a ita kallon har ya mutu a haka in an gama ya daɗe kuma ma bai mutu ba shi kenan a zo a kama shi kuma a soke shi a haka duk da baki da ko a ɗaure shi a haka kuma a je a harbe shi da ba haka to kuma bayan duk na yi muku wannan azaba kuma sai na kuma ɗaure ku a jiki na gicciye ku a jikin ku kiran da bine kuma har ku mutu ai alai ya ai a kanta wala ta'lamunna wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqi ba san ayyuna waye a cikin wuri da ubangijin Musa ko a san waye ya ali yana nufin nafsa kansa wa rabbu musa da ubangijin musa sai kun danna na ku da musa san ni da ubangijin musa wane a waye a cikin mashaddu azaban yafi tsananin azaba ko an kaya ku kuma wannan da azaban ko a san waye ya fi azaba wato gurin azaba kuke ku to ai zan muku azaba da za ku fa gane waye ya fi azaba ni da ubangijin musa da ta'alamu na da sannu za ku san hal ana ashaddu azaban ni na fi tsananin azaba ne saboda abin da za ku ji yau an rabu Musa ko ga Ubangijin Musa ma a tattar da biya da ba ma ake wato shi shigin Fir'auna malam da tsaurin kansa in Fir'auna haza a sahabatu su ma zabar sun kasance su tuni ake su ɗari shida ne ru'asa'uhum kuma isnan wa sab'una su a gabanin su kuma saba'in da biyu kaga ɗari shi su ɗari shida ne da saba'in da biyu duk haka Fir'auna ya sa aka halaka su da baki ɗaya allazina zakarna da muka ambata walakin na jama'atar saharatu kullum sai duk taron su ya zan samu shi ne a mutum ɗari shida ne lamma zaharat mu'uzzat yayin da wannan mu'izza ta bayyana kullum qalu dukkan suka ce amanna bi rabbil alamin mun yi imani da ubangijin halitta duka babu musa wa haruna ubangijin annabi musa da haruna wa kafu sujada suka faɗi masu sujada wa futiha alaihi ta ta anan Allah ya musu fatahi ta ta anan yaqini ya zo musu yaqini kuma ya zo musu suka ma'arifa kuma da zo musu kullum fashahadul haqiqata suka ga haqiqan ma da idan su abin ya bayyana ma a gare su fali hada saboda haka ma ka bu min tahdi wa min tahdi da fir'auna wannan ban tsoron fir'auna duk bai ba tsoro ba sun da ko bai daga Allah ne shi kenan abinda Allah ya kadarta kuma adalcin sa ne kuma je kai da abin da kai to me suka ce قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي بدأنا
لن نؤثرك والله لن نختارك والله ba za mu zaɓe ka ba alama da ana min albayyana ta amsa wannan mu'jizoji da muka gani da wannan irin alamomi da muka gani addalatu da shirawa ala sisi Musa abu ta gaskiya Allah Musa wallazi fada la mun rantsa da ubangijin da ya halicce mu za mu zabe ka ba kai bayan kuma ku yaji ma mun san ba ubangijin da ya halicce mu kuma ya kimiya ba mana da wannan an tsaya kallon ka kuma ba ai da kasamu wannan rantsuwa ce فقد ما أنت ba hukunta abin da kake da dama abin da ka dama za ka yi kai mun kira za mu haƙura mun ɗan kuma daga Allah ne kuma mu ci tsala iya daga Allah kuma za ka same mu masu haƙuri.
إنما تجدي هذه الحياة الدنيا Abin da ka hukunta duk wata mugunta da ta zo ma kan ka ita an kari dai rayuwar duniyar nan da mun mutu kuma sai ne sai da kanka da hawan mutu ma da kuma a je ko a lulluɓe su hakan kuma duk mugunta ta ƙare ko kuma mun mutu ma duk abin da ka dama ka yi. Abdullahi bin Zubairu Hajjaj bin Yusuf Sakafi ya kare maka sarkin maka a wannan lokaci to Abdullahi bin Zubairu to ya shiga wajen mahaifiyarsa sai da Asma'u ya sayi na Abubakar ya kuwa sai da Aisha kan wa sai da Aisha Asma'u za ta yi da kai wanda ita ta dinga kai wasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar abinci a Jabal Sauru kogon Sauru da suka zauna kwana biyu na lokacin hijira ita ta dinga abu ba ta samu akwai lokacin da zo za a yi hijira za a tafi a gaban ta aka yi tafi aka yi sallah to abin da manzo Allah zai daure nasa kayan ya dora akan abin da baban ta to ba igiya kuma ba abu ita ta sa mayafin ta ta tsaga mayafin ta gida biyu ta ba annabi rabi ya daure kayan ta ta ba da baban ta ya za ta mi da tsayi sai da asma'u to ita ta yi tsawon rai gaba ɗaya har ta makance ƙarshen rayuwa to duk wannan fitina ta ɗanta tsakaninsa da hajjaju da ranta duk da baki da mutanen abdullahi bin zubairu sun rasu da yawa yaƙi ya ci su da yawa ƴaƴan sauran sun gaji masu sun gudu masu koma wajen hajjaju duk da baki da to ya dai a ba mutane da su shi ke na yanzu ya shigo ɗaki ya zo ya same ta zaɓar ya ce baba na zo ne shawara wajen ki ta ce shawara kuma akan ni in miƙa wuya ne ko kuwa ka in miƙa wuya ta ce aiko da ka taɗe dama ka san ba a kan lamarin Allah kake ba ka ja mutane duk suka mutu sannan kace ka miƙo ya za ka yi da gawa da suka mutu ya za ka yi da suka mutu wajen Allah kai kuma yanzu ka miƙo ya kana son rayuwa ki a wallahi akan gaskiya ne kace to ka san akan gaskiya ne za ka miƙa a ƙaryar wuya ai sai duk ta kowane hanya ba ka da mafita in ka san akan gaskiya kake to bai dace ka miƙa a ƙaryar wuya in ka san akan ƙarya kake to kuma ka shiga uku ka jawo bayan Allah sun bi bayan ka suna rasa akan gaskiya suke duk an kakkashe su to ya za ka yi da wannan rayuka dan kai ta tsira in ka zo akan gaskiya kake tafi ka mutu yadda kowa ya mutu a kanka ai babu abin da nake tsoro kasu kasu musula da ni dadda tsani kuma su ce aikin kawai akwai an ta mutu kuma dan an shaƙe ta ne irin wanta kai kake ji da abu ya ranka abin da za mu ci ka gani bayan kayan ka da kuma ta mutu guri kenan a jeɗe ta a danta ta a soya ina ruwanta da wannan an riga an yi babban shi kenan an riga an yanka ta an kashe ta ko in da aka yanka ta aka kashe ta to kuma duk yadda za a yi a yi da kai mana ba ka riga ka tafi ba me abu ya ji tsoro da an da an tsire ta to wannan sun tafi da Allah duk abin da za ka yi da tafi hazi haya wannan ɗan ran dai ta kaiwa to shi ko wannan ran sauki wuya ne da shi sauki ne da an buge wani waje da za a gama ko ya yi fita ya yi tafiya da an buge wani waje ma ko zai abu da an ɗan shaƙe wani waje zai tafi sai yana mutum ya bi Allah tabaraka wa ta'ala kai ya nemi bala'i kai ya rasu addu'a kai ya jefa kansa cikin halaka duka amma kuma ya san shi ba komai bane wa'inda suka fi shi tsarki wa'inda suka fi shi girma na daga annabawa da manyan wani duniya sun haƙuri sun tafi da Allah ta baraka wa ta'ala Allah ya ba mu lafiya sauka annabi sallallahu alaihi wasallam sai kenan duk abin da ga dama inda ma ka tafi hasil ayatul duniya hukuncin da game da za ka ji ba shi a cikin wannan duniyar ne kawai ko wannan ran namun ne kawai za ka amma da ran ya san kuma shi kenan li'annaka domin cewa kai ka ba'uka wannan hukunta hukuntan ko wannan duk mugunta da za ka yi duniya ba kallon duniya ne kawai wa nahnu nujza bil akhirah muka abin za a saka mana a lahira da mun tafi kuma mun tafi wajen Allah shikenan kuma zai mu je mu tarar da Allah ya saka mana kuma kai ka zo إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرمتنا عليه من الخير inna mu amanna da rabbina mun mun da mun imani da ubangijinmu kuma yanzu ma abin da muke nema da ya gazira da naka ɗaya na dan ya gafarta mana zunuban mu yana ishraki tara shi da wani da muka yi wa gairihi da wani sanin da tsafa tsafa da muka yi kuma shi muke nema kuma ya gafarta mana wa ma akara shi ne wa ma akara hata na alaihi min asiri da abin da ka filan tsara da kai ka filan tsara da sai mun yi sihirin nan mun zo mun yi dariya da annan musa akara hata na kai ka tun filan ta mana ala ba an dubi sihir a wasa ko ya sihirin nan wa mu'arazatu musa da jayayya da musa nabiyillahi annabin allah narzuna kauna Allah na bihi na mu da imanin namu ya gafiru lahu lana Allah zai gafarta mana jami'a ma marra alaina duk abin da ya shige mana lilan ishraki na daga tara shi da wani wanka bakin da manya manyan ne fuka wa sihiri da sihiri shikenan dama al-islam da zubu ma kaula musulunci ya ya ya ya shade duk abin da ya zo kafin sa duk abin da kafiri yayi ko me inda ya musulunta shikenan kuma su ma musulunci ya hakuri an hana su ma ko ta da magana su sai hakuri daga Allah ne kuma hadisi ma ya zo Allah yana yi wa mutum biyu dariya ranar tashin kiyama Allah zai wa mutum biyu dariya kuma na mutashafi yadda ya dace da Allah yadda da su da farin ciki da su da lamarin nasu babban ne mutane da yawa za a yi musu haka a lahira to su wannan mutum biyu kaburi ne ya kashe musulmi a nan duniya kaburi ne ya kashe musulmi a nan duniya rayuwar shi wannan mutum ya tafi wajen Allah Allah ya girmama shi ya samu darajar shahada da kashe shi da wannan kafirin yayi amma yana ta yana kira ka zo lahira kuma sai an mana hukunci sai an mana da ya dubi wannan karama da Allah ya bashi ba dan an kashe shi da bai samu wannan ba da ya isa to amma yana nan a zuciyarsa dai mutumin nan da ya mun wannan abin ya sai yana yana da kira wannan kafiri ashe kuma bayan sa wannan kafirin ya musulunta shikenan kuma da an yafe shi ko yana san lahira bai san kan abun ba ika na ai sai ya ganshi a tashin kiyama ya ce yawwa ma dalla ga mugun na gani sai ya kuma ci falar da ya gaban Allah Allah wannan ne ya kashe na hannu sai Allah ya ce saka shi to ka ba hannunsa ku yi aljanna yace to Allah ya za a yi haka na zo na ce ma mutum ya ce ai ya mutu sai Allah ya mutu da ya ce ai ya mutu da bayan ka yanzu shi ma irin ka ne to mun yaje masa shi ma irin ka ne duk da baki da mun yaje masa to wannan ya sa an ce sai na umar wajen Allah ta'ala an da abu akal majusi ya soke shi da nan ne sai na umar ya sa an kama shi sai na umar ya tambaya yana cikin wannan hali yace waye ya mun wannan abu aka ce a ba majusi ne kafiri ne ma yace to na gode Allah da wanda ya mun wannan abu da shi la ilaha illallah bai zai jariya da ni gaban Allah da ita in na ba shi ne da Allah ya ce la ilaha illallah kuma duka ba shi daga wannan farkon kuma mutum ya je ya je ya kama abu a tsaci la ilaha illallah ya rida kuma ai in dai kana nan ba ka amma kuma Allah zai kwace ka duka ba shi da yanzu yanzu mutum zai ya rida ya kafa yanzu za a je to shine abun tsoro Allah ya kiyaye mu Rasulun mun shi gara suka ce mu dai muna kauna Allah ya gama ta mana duk wannan abu da muka yi والله خير الصابرين ubangiji shine rabbi ji daga gare ka ka ce za a san waye ya fi wani azaba to ubangiji ya fi ka aiki a wani bari kai kai waye to ai har yanzu wai ba sun yi ba sun ma kai ma'arifa yanzu an manta da fir'auna nan da da ake ta girmamawa za a iya motsi su da kansu ce bi izzatin fir'auna da wannan girma da buwa ya na fir'auna sai mun yi rinja ya sunan zama aka kira aka jefa abu a yanzu kuma an san Allah kuma shi kenan an watsar da fir'auna da suke ba shi da ko da ma shehi ko ai da haka shehi yake gane mu ya sadu da Allah da zai ga mujibi yana girmama ka yana tsoron ka matsowa ma ba zai iya yi ba yana kaza kaza ya shega kaza kaza amma da ya haɗu da rabbul izzati shikenan ai kallon kama da zai ba ya manta ma da kai duka baki daya to kuma sai ya dawo ba kai kuma sannan ya san kai ne fa kofansa kuma ya ci gaba da girmama ka da wannan ya san kalifan Allah ne a lokacin da ya masa yin da aika da kanka da za a gani ka gane za a gani ka gane ka san ya gane saboda ya haɗu da Allah yanzu da haɗuwarsa da Allah da aunan ma zo banza ya fiye kukan ka yanzu to wallahu khairun bari mu gaya wa fir'auna ubangiji ya fi ka khairun min ka sawaban ya fi ka gani da muka bi shi ne ba mu lada wa arqa kuma ya fi ka wanzar da azaba yau azaba ka ta banza da ran ya mutu shi kenan an gama raga ikon Allah yana daga hikimar Allah yanzu jikin nan namu akwai wani zafin zazzabi ma da zai zo ya lullube mu Allah ya ba mu lafiya wani misali ne akwai wani zafin zazzabi da zai lullube mutum duk sai ya la sai duk wani abin jin gabofinsa da masu ji halin da yake ji jinsa da ganinsa da cikin sabi sai ma ya ma bai ma san ma me ake ba shi nan ma ya ƙare sai dai ku da kuke ji a ku ta kuka ku ta a ta na shafa ruwa a ta shi ba zama me ake ba sai ya dawo kuma wancan bala'in ya tafi sai dan ragowa kuma ya dawo sai so mani shi kuma da wayo da kara kara shi kuma ya dawo yanzu Allah ta ya su ma lokacin da bai ma san ma me ake ba ko ko wani abu kaf ya fije shi ikon Allah sai Allah ma ya tafiyar da dummashin shi ya sama ya tafi ku ta jin tausayi ikon Allah irin wanda Allah ya bamu lafiya ko ai hadari ko ai ko gini wa da kaza kaza wani sai an tono shi ma ko sai an kasa sai wajen kwana biyu ma sannan so ya so mawai sai da ce ya dawo yanzu ya so wajen ya su ya san me yake ko bai ce wani ne a jiki na ne wani ne a jiki na ne wannan uwa da irin jiki ya karere wajen kare a kusa an sassaka da ya kafa kuwa duk da ya ne wajen kwana biyu ma sai da aka yi mutuwa da ma kwana biyu an zaci ma ya mutu ma sannan kuma aka shiga aka da aishi yana mutu a ce ai wato ne da ragowar rai da aka aka aka aka sai da ya ja su wanne ya sami kamar na aka ce ai kaji kaji abu da ake to kuna a ƙalilin tafiya ta mana da ba su ke tafiya da waye ya hana ya ga muku wannan ya tafiya ba za mu gani ai to Allahu akbar ya tafi to Allah ne iko ne azabar da ayyukan da lokacin da Allah ya fashe wannan jin ma da numfa da kaza kaza ma sai dai a cewa wannan tuhum jikin banza duk gaba ke ya Allah ya samu lafiya dai albarka annabi sallallahu alaihi amma abu cikin Allah duk ba komai bane wannan gaba kai da kake gani yake ta tausayi ne ta kuka ne shi kuma bai san ma me ake ba yana san ma wajen Allah duk gaba ke ya bai san ma me ake ba to duk abin da zaka je wannan ran kake yi kuma da je wannan ran ko garan ma in Allah ya ga dama ya sandalar da jikin namun ma shi ke nan me ya zawo siyasa da waye da mutumin nan yana jin zafi ka isa ka yanka shi sai yanzu mutum hankalinsa da jinsa da komai yana nan ka yanka masa jiki haka da ma an riga kuma likitoci kuma daga nan suka karanci to yanzu ya za a yi dai ba iya na Allah ba ma dai a ɗagiya kuma nawa dabara kuma aka yi waɗannan allurai da an yi kuma sai gaban ma ta sandare kamar ma ba ka da ita da za a datse ta a yanka duk baka ji komai ba a gama a dinke dukkan kaza kaza kaza to kai irin wannan za ka iya kuma ko kayan azaban ma da an sandarar da jikin namu ko ko da ran ya tafi kenan kayi banza kai da kanka ma ta kai shi zai kawo kai kai na so ina ma ya ya ya dan ja ransa ya yi drama duk da baki ya amma shi ko Allah ba wani hali da zaka ce ko ka san da zai ko ka zaka zaka zai ma ba wa abuka shi na Allah shine warzace Allah ka ba mu lafiya na Allah shine warzace ne ga azaba idza usiya idan aka saba Allah kan saba Allah shi nasa ba wani abu ko an mutum ma an ji an tarar da shi kenan sannan ma bala'in ya fi da haka mu ba Allah haka za ta rumi ahalin lahi ta ki anan shi ke na waɗannan mutane suka zama mutanen Allah tabaraka wa ta'ala suka zama mutanen Allah na Allah tabaraka wa ta'ala to wannan kenan sai zancen shi sihirin nan ko da duk da baki daya to Allah tabaraka wa la yablu sahiru haifu ata duk mai sihiri ba zai ci nasara ba duk inda ya zo ba zai ba zai rambanta ba ma'ana ba zai ci nasara ba idan ya haɗu da na Allah, idan ya haɗu da lamarin Allah, ko idan ya haɗu da annabin Allah, to zai ci nasara ba, shi yanzu mu'ujiza ce ta annabin Allah, duka ba gida. Ko idan ya haɗu da magajin annabin nan, waliyin Allah mai karama ko bawan Allah tabaraka wa ta'ala, man adadi waliya, to zai ci nasara ba. Saboda yanzu ya haɗu da ƙarfin Allah. ko kuwa duk irin ma mumina yanzu ko mai filin idan ya haɗu da addu'an na Allah idan ka san wannan lamari daga Allah yake daga Allah yake Allah ne ya ba shi wannan ƙarfi duk da dai karanta ya duk da dai a koya ya karanta amma Allah ne ya ba shi wannan ƙarfi shi kenan ka koma wa Allah nan kai kuma ka je ka ɗauko wanda ya ga abin da annaba suka zo mana shi ka haɗar ko addu'o'i ka ɗauko shi kenan ga Allah ya ɓata wannan tsafin nasu duk da baki da in ka koma wa Allah amma ba ka ce ƙarya ne ai bai isa ba mu wani abu ya isa ya samu to yanzu kan za ka san ba ƙarya ba ne yanzu kan za ka san shi amma in ka san ƙarfin Allah ne hikima Allah ce Allah shi ne mai komai shi yake ba su a shedancin nasa Allah ne ta baraka wata ala da taɓawarsa da adalcinsa ya buɗe man wannan ƙofa ya buɗe man wannan ƙofa yake yin wannan abu to kai ma ka koma Allah saboda na Allah yana nan ƙarfin Allah yana nan sai kai maganin wannan ka ebo addu'o'in annabawa gashi nan ko ka ebo maganganun Allah din addu'o'in duk gashi nan ko maganganun bayin Allah addu'o'in bayin Allah duk masu ƙarfi magadan annaba ne ka ebo nasu kai sai Allah ya bata nasu duk gaba ki da wannan ne ko ko a'a ko ya halaka ka ko ya yi kaza kaza dai dai rambanta ba dai ya ci nasara ba yan rayuwar duniya kaɗan zai samu ya taɗe a nan duniya ma ya taɗe a lahira kalla ne ka ga masu irin wannan masu wannan jefa-jefa ko masu wannan tsafa-tsafa da suka shura kalla ne ka ga sun gama lafiya duk abin da suka tara ya lalace su kansu sai sun lalace sai an kazan shi nan ya gama halaka jama'a ga shi nan jiyen da ya zama jiyen da ba ba burja ba ce wala yi bulu dai tunda Allah ya ce ba zai rambanta ba zai rambanta ba duniya da lahira amma ko ba yadda mu muka zata ba cewa duk abin ƙarya ne ai ba zai iya mun komai ba abin kuwa ina ai ai ƙarfi ne na sharri ga shi nan duka baki ya to ma'anar ba zai rambanta din ba kenan ko kai ka tafi wajen Allah din shi ne bai rambanta ba kai yanzu ka samu aljanna a kasa shi ko ya tabe a nan duniya kuma ya tabe a lahira ya tabe a lahira din in bai in bai tuwa ba ko ya fi wanda alhakin nan na nan sai an goge mashi a nan ba wai ya ci banza ba ba abu ne mai kyau ba kuma duk addu'ar da mutum ya duk abin da mutum Allah ya wajinta wani mala'ika sai ya ce wa laka rusul kai ma Allah ya ma irinta idan ba zaluntarsa aka yi ba amma idan zaluntarsa aka yi ya san ba wani wanda zai iya rama masa ba wanda ya zo ya Allah kai ne ka halice ni ka halice shi kai ne kai abu na roƙe ni ka rama mun kai ka zaka ba to wannan zalunci zalunci sa aka yi illa man zulim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sunan qawli illa man zulim Allah zai san a bayyana mummunan mai wanda aka zalunta wanda aka zalunta ya fito sarari to wani ya mun kana kai abin da dafi Allah ya isa to ko fada shi wannan zalunta sa aka ko kuma to ji tsoron addu'a wanda aka zalunta shi wanda aka zalunta ba shi da kowa sai Allah ji tsoron asibatin nan ta yi lokacin sa wata sanyar gurfa na gaban Allah ya kai karanka to bala iya samu ka ji tsoron wannan wannan da akwai shi wannan kenan da haka ahadullahi suke cewa ma'anar sihiri da ma'anar mu'ujiza shi mu'ujiza duk abin da ya zo a hannun mutanen Allah annabawa ne ko waliyai ne wanda ake cewa karama ko i'ana ne mumine da taimako yake samun su me bambancin wali da mumini da bawan Allah dukkan su aikin su iri ɗaya ne duk koman su iri ɗaya ne ma'arifan nan da kake zuciya wani kake bambanci kawai amma duk aikin su iri ɗaya ne ila ma shi bawan Allah ma da yake shi ya san Allah tabaraka wa ta'ala shi ba zai shirgo irin zuhudu da ibadodi ta ƙarshe su yi kaza kaza irin na wancan ba zai ma shirgo irin wannan can ba ai haka bambanci tsakanin wali na Allah da walin mata ai mata ma suna suna nan da walin su ko in suka ga ɗan wani sunan ya zo na gindin bishiya ruwa ya ga ka sanyi ya ga ka kaza kaza ila ban sani ba a ba zai dube mukama ne ko ila sanan ya san shi ma zai iya samu na ai wani yin Allah ai sai jin tsoron sanyi sai jin tsoron zafi sai jin tsoron ruwa wani yin mata to mace ta ga wani sai to kaza ila inda Allah ya saka wa bai sani ba bai sani ba a ita mace ta ga wani a nan to wani mata kenan to kuma akwai wannan zahilai kuma yan gudun duniya da kaza kaza wanda suka shiga abin a shi kuma zo gudu ka a ci mai daɗi ka a sa mai daɗi ka kashifi dai kaza kaza dai wannan gudu ka ba ka- shi kuma shi kuma hali shi kuma ya wannan ce wani ka kaza an ce wani bawan Allah in ya ga tufa ya ce ma hada aljanna ma hada aljanna an ra'a ta yanzu ba zai ga baki da to haka yan gudu kenan to shi wani yana ne na ga kutu wai da Allah bai yi wannan dan ajiba me yasa zai aiko shi gaba kida ko kuma to tumana sai kaka me ne to shi ko alifi ne yana nan To wannan ma'arifa to ko wani ma'arifa zaka ga ma'arifan kuma ga ta kashu shi kuma ya dauko irin wannan duk gaba kida al'ada annabawa da abu ga ma'arifar ga kuma ta kashu to in aiki ne ta aikin su iri daya duk bayan Allah ne duk ibadarsu sallolinsu da zikiransu da kaza to me ya bambanta wannan ya zama wali da wannan sunan kuma ana so dai kai wa kowa kyakkyawar zato ka ce wali ne amma walin na asali yana sai dai jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ja'far Sadiq yana cewa Allah ya yarda da shi yana cewa Allah ya koya abubuwa in abubuwa cikin wani abubuwa Allah ya koya wali cikin duk halitta don kai kowa kyakkyawan zato ka ce wajen ne to tun da ba abu ne danci ba da za ka sani duk kaza kaza in ma dan ka ce wai kalama kaza kaza boka ma zai boka ma zai kuma shi ta wali ba ta hali ta alsan ta annabi ce da cewa in ka isa kai shi ko wani wani ran da ya ce ma in ka isa kai ran ma Allah zai bari kai ran ma Allah zai bari kai saboda shi ba ta hali da haka bauli bai ta'addi da karama sai dai kuma in izgilin ya yi izgili ya ji daga habaran Allah cewa ya yi to kuma sai ya ma ta'addi ko wannan izini izini ya samu to wannan ne bambanci to duk irin wannan aiki na bayin Allah in ka lura da shi ba za ka ga daidai yake fa da irin na wancan din na masu shirin to ya aka yi to su irin wannan aiki na bayin Allah aikin Allah ne na Ubangijinsu kuma rama mummunan tanadi ne na Allah inda mun yakidu da kaida wa akidu kaida to yanzu shi ma rama mugun tanadi ne na Allah ma'ana saboda yaran shi ma yanzu mugun tanadi ne na Allah shi ma makircin na ubangiji ne tabaraka wa ta'ala shi wancan dan sihirin kwakwalwa ya canja rufa'i da ya damu to ya halitta da ma ya fi rufa'i da ba wanda ya halitta abun ba ya halitta rufa'i dan Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya hada dabo na ubangiji tabaraka wa to ya za'a na dan adam shi ko Allah na ga kaidin gugun tanadin ko nasa ya ce mai karfi ne inna kaidi makiyin kaidi na mai karfi ne ya za'a halitta ta iya ja da nawa tabaraka wa ta'ala to wannan na Allah ne karfe dan a shi hannun waliyar shine mu'jiza shine karama shine kaza shi shine wannan shi kuma wannan shi kuma na zahirin nan wanda ba na Allah ba ne, shi ma kuma na zahirin nan ban an zo, ko kuma nau'i nau'i ne. Akwai wanda matuci ne, shi ne wanda ba a so. Akwai wanda matuci ne, amma akwai wanda kuma mai magani ne, wannan dan ya amfani mutane halittar Allah mai magani ne wannan nasa mai kyau ne, mai magani ne, ko kuwa masu ƙere-ƙere ne, irin wannan ƙere-ƙere. to wannan shi yana da kyau yo ko sana'o'i ne dai kawai dan dai sana'a su sai karfi kaza kaza amma ba dan wai su faɗa da gaskiya ko su jirki da hankalin mutane ko su shi sirrin Allah ya faɗa ko yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji suna raba aure suna kashe mutane suna sa arzikin mutum ya duk dai aikin banza duk dai aikin banza na na alherin ko sai da kishiyan wannan ne kishiyan wannan ne duk gaba gida wannan daban shi na aikin banza din su su suka aikata kansu mugun tanadin nasu ne da duk abin da suka faɗa to amma fa shi ma fa ƙarfin Allah din ne ya ba su amma dan adalci da dan tabar da su dan halaka su ya farko na biyu bai da marzo wa sauki wa la'i ba mu na biyu وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أما سيوم تشكو هذا الشيء بس هذا إذن الله تو كذا أبدا أكيد صورو إذن الله نن أكيد صورو كذا شيء كنا سنين نبون شتى تعلم كم الله يا سكان موسى yayi ikon to su ce kan dan a kama su kai yanzu to ta da kai aka yi fatsan kama su kaga abin da ake Allah kake haka da mun mun tuba Allah to shi ke nan kuma da aka to wannan ake tsoro amma kake ce kai ne sihiri da istidama wa ai isa dan adam ne shi ko da fa'idan na amma in izinin Allah ya zo ciki kuma ya hadari ya faru to wannan duk bayan Allah suke tsoro da kika baki da to kaza kaza to ko ma dai mai sihiri mai sihiri ko ai in ya haɗu da na Allah shine ya haɗu da addu'o'i in kai ba annabi bane ba karama ce a hannunka kaza kaza to ai da kayan masu karama na a hannunka ai da kayan mu'jizan manzon Allah babba ka baki ɗayanta wanda ba wani ɗan sihiri sai koma wa ya koma matan sai da yace ai qur'ani sai ga tana a hannunmu kuma annabi ya ba mu izini ku zo min alqur'ani ma shi to akar ku ibada alqur'ani yanda ko ga dama to kai da kake da qur'ani gwandan shi ya sai ya ja da kai da bala'in na san tasirin da sabun da wai sai kuma da qur'ani ko wani ba Allah wani tabbiji ba Allah ya hada irin wa da zai kai je na aiko ma aljani na da ije ni kuma na aiko ma Allah to ni kuma aiko yaro zo ni tulu ban taɓa jin wannan magana ba to kai Allah ma ku sun da ku dai to shi nake da shi kowa abin da yake da shi ya amfani da shi kai aljani da kake za ka aiko duk wanda kowa sai Allah kake ni ma na aiko ma nawa sai abu ga a gani kai da yake da Qur'ani ba ba wai wancan bai isa ba ba a'a ya isa amma ya isa da Qur'ani ya isa da mu'jizan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa da mu'jizan wannan hadisai addu'o'i ga sunan manzo Allah dili ya zuba su a cikin hadisai sai ka jawo ya isa da karamomin waliyai din na addu'o'in waliyai duk ga sunan da karamomin su addu'o'in su duk baki daya ya isa da wannan kuma ya bai zai da yake nan kuma ya ka jawo albarka annabi sai Allah ya taimake ka shi kenan Allah ya hukunta an hukunta kuma zai ma abu dai har yau bai rambanta ba dai wala yuflihu sahiru haitu Allah me rambanta ne shi na abin da za ka nema kuma wannan rambanta da mai sihiri ba zai yi ba me ita ita wannan rambanta rambanta biyu ce akwai rambantar duniya akwai rambantar lahira wayannan guda biyu ne rambantar duniya mutum ya samu jin daɗin duniya ya yi maya-maya a ce ya ji daɗi abinci ya yi daɗi duniya kuma ta yi daɗi ya yi kafar rai ga shi nan ya yi kafar rai kuma wadata maya-maya ga shi nan ɗaukaka ko ya samu shugabanci ko ya samu iyali ko ya eh wannan ne zahirin rayuwar nan ta duniya kaga ai sai wanda muka ta ce kai wani halin ban Allah kalle Allah taimake shi komai yayi yayi abu abu to wannan kenan wannan shi ne ta duniya amma ta lahira kuma abu hudu ne wanzuwar da ba a karewa shi yanzu nan za mu zo nasa komai tsawon ran da a cikin shazu na shi kenan ba zai mutu ba wata rana dai sai ya kare ya je ya haɗu kuma da sharrin da ya shirya duk gaba gida dila ma kafin ya kare din nan ya lalace shi da kan zama zai dinga neman mutuwa ta ki zuwa saboda bai shirya alkhairi ba bai amfani al'umma halittar Allah bayanin su bayan Allah to duk wannan bala'i sai ya dawo masa ko da aka ya dama da dai sha ba ya tafi abu to kaga dai yanzu ya kare a ce rambanta wanzuwa din nan da ya bade ba amfani ba dai zai mutu dai wata rana sai rambanta wadata imma Allah ma duk abin da ya samu ma na wannan kafin ma ya kare tun da ranar duniya ba kuma abin da zai ci ma ya ya gagare shi ana ganin wannan ko ya tafi ma a hakan yana da arzikin ya je ya faɗa talaucin lahira kuma talaucin wuta Allah ya kiyaye mu kaga dai hayyo bai bai rambanta ba duka baki da to wannan kenan in daukaka ce sai ya banta ko ya mutu ya banta ko a yi masu mulki a kore shi ko kuma a ɓace mulki ko in irin wannan zancen siyasa ne ya gama shekara hudu ko ya gama shekara takwas dole ne ya bari har yau dai bai rambanta ba dai zai zai ya bari shi kenan kuma kila makin nasa ya hau kila kuma ya bar ramuwa kai kila dai wani rana ya ganin shi a wulakanci shi oh bi wannan kawai ba shi ya kaza din nan ya kaza to yau ya iya ma kaza kaza kaga dai ayo bai rambanta ba bai dawama ba to a ce ya mutum ma a cikin wannan zai faɗa kuma kaskanci na lahira wanda dai bai rambanta ba wannan dai shine rambantar duniya shine rambantar duniya in ba lamarin Allah aka yi da ita ba duk banza ce duk tabewa ne dan kaga duk kaga mai sabo kaga fasiki cikin mayamaya cikin mulki da duka ya mulke ka ka san dan wani lokaci ne kaɗan zai ya zama babu kai da shi kun zama ɗaya to kuma ga shi kai kana gabansa da bin Allah ko kuma kai ya burge ka ma ya ya shekara ma ɗaruruwa din da haka ai ka san wata haka sai da shi duk babu kuma kun koma wajen Allah wajen Allah ba kamar nan duniya bane ba su kuku ba kamar nan duniya bane san gidan lahira ne gidan Allah gidan ɗaukaka ne duk gaba nan ne aka faru hikima gidan hikima kowa ya abin da ya ga dama to san dole abu to amma rambantar lahira kuwa ba karewa ba rashin ta ba wanzuwa ne har abada da wanzuwan Allah ba karewa wanzuwa ne har abada kuma wadata ce har abada ba talauci ba tsoron sama ba tsoron sama kuma ɗaukaka ce har abada ba kaskanci ba tsoron sama ba tsoron sama kuma ilimi ne na Allah har abada ba jahiltaka a jahilci to yanzu ke da kasan wannan dawwama ba ƙarewa a lahira, wadata ba talauci a lahira, girma ba ƙasƙanci a lahira, ba wani wanda ya tsoron kawai ma su yi mulki ko ya ma mugun tanadi ya kaza kaza, ilimi ba jahilci a lahira, wace duk wani abu da ka gani zai rikita ka. To don haka shi mai sihirin akan waɗannan abubuwan yake ko dai akan ɗaukakarsa, ko dai akan wadata, ko dai akan wanzuwa, duk gaba ki da to duk banza ne wala yi sunu ba zai rambanta ba duk karewa za su duk gaba ki da to shi kuma wanda zai cuta din in ma tasirin ya same shi ya jefa shi dai wannan gidan ya jefa shi gidan wanzuwa ya jefa shi gidan wadata ya jefa shi gidan ɗaukaka ya jefa shi gidan ilimi ya jefa shi wajen Allah ba taɗewa har yau dai haka ce zai sa ya sihirin nan ne bai ci nasara ba ba wai ma'ana ba zai ma tasiri ba a'a ai karfin Allah ne shi ma a hannunsa sai dai kuma bai aikata shi a alheri ba ya aikata shi a sharri in Allah ya ga dama kuma sai ya saka masa sai ya ci abin da ya ga Allah ya ga dama kuma ya ga sai in bari kuma ka je ka jawo wani Allah Allah ya rubuta ka jawo kuma karfin na Allah irin wannan amma wanda na Allah ne kuma ka tafiyar da shi a wajen alheri to wannan kenan kaga to duk wani ma wanda ka gani akan ɗaukaka ko akan abu in dai ba ba akan Allah ya zato wannan ne ƙarshen da ba zai burge ka ba in kana da hankali kai je wannan wannan ma ma'ana ba wai kakka nemi ɗaukaka kakka nemi annaba ga zuwa maɗaukaka masu girma sarakuna irin su annabi Suleiman irin su amma kuma ga annabta duk gaba ɗaya zuwa sun zo sarakuna da yawa annaba ga zuwa masu kuɗi irin annabi Ibrahim alaihi salatu wa wani annabi ya kuɗi irin annabi Ibrahim da aka yi alaihi salatu wa salam ko annaba da yawa kuma kuma talakawa irin kuma sauran sauran jama'a wannan kenan sai suna sihiri gaskiya ne gaskiya ne amma kuma suka tsaya garfin gaskiya ne ka kasa komai ka kasa lamarin Allah jawo kayan Allah din gaskiyar ta kwarai kake faɗa da ma'ana ka kare kanka da kake ganin annabi ya koya mana addu'o'i kala kala ba wani nau'i da zaka shiga sai da annabi ya koya ma tsari da dalabin da kaza ga magadan sanan duk Allah ya zartar da ismar hazin a bakin su duk sun kawo addu'o'i na kowane bangare kuma iya karfinka in za ka iya karantawa ma shi kenan ka haddace na karanta idan ba za ka iya ba shi kenan in sha din za ka yi sha in wankawa za ka a jikin wanka in ratayawa za ka yi duk kai duk ba wai bi'a ne ko tsafi ba Abdullahi bin Umar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Umar wanda ya wanda baya ko bai da lamar abin da bai ga manzon Allah ya mai bin sunnan manzon Allah har an samu malamin da yake gaya ba magana ko ai kashe irin wannan wahalhalu saboda shi ne Abdullahi dan sai na Umar ko gani ya manzon Allah ya zo ya kewaya rakumin ka a wani waje bai san me da dai amma shi ma ya kewaya ko gani ya annabi da ya zo wajen waje sallallahu alaihi wasallam ya kama ruwa shi ma duk da ya zo da ya kama ruwa a wajen duk abin da ya gani shi ne rashin ya ke koyawa ya ce haka sai aka yi ko to ma'ana mai da'awar sunna ya gaba ban sa ko ba mai da'awar sunna ya gaba ban sunna ma ba to Abdullahi bin Umar ba wanda ke shi to akwai wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa al'umma idan suna jin suna firgita a mafarki ko suna jin tsoron dare ko tsoron a cikin bacci duk mutum zai kwanta bacci da dai idan sabi yana ganin kamar zai ɗan wata yar dabara zai iya kare kansa amma yanzu kuma da bacci ya kama shi ya san la hawla wala quwwata illa billahi al azim sai ga ya fi jin tsoro nan ya fi addu'a kuma wani za a ga ya firgita a mafarkin shedadun mutane da aljanu duka na sai ya firgita to annabi ya koya fara alamun ya أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وإيقاظه وشره جميع خلقه ومن همزات الشياطين وأن يحضروه wannan addu'a annabi ya gaya su wanda ya haka Allah zai ja shi to da girman wannan addu'a da ɗaukanta da mahimmanci sahabbai duk sun rike ta da kyau Abdullahi bin Umar duk ɗansa in ya balaga sai ya koya masa ka balaga ko zan sallame ka yanzu za mu yi sallama ban kwana zan lafiya ma igiya habluka ala garibika igiyar ka kuma auren ka shiga duniya kai ma kai ma kai ka je ka da kowa ya ji a yaro to amma ga tsari zan koya ma ka kama sai ya haddasa da shi wannan yaron sa dan karami kuma da bai iya haddace wannan ba sai ya rubuta sai ya dan sa ta a cikin jaka ya rataya masa yanzu yana sun yi shirka kenan wannan ne har an nafta ta sauka wa ayyuka ko bai ya dinga sauka kuma duk sahabbai a kan gidan suna kallo kuma shine baban sunna gashi nan da aka rawaito za gani bane irin wannan to kuma ma kila ma yanzu kai kai ma wai zai ce ma kace tsari ai kai mala ai wanda zai ce ma kace to ba zai yi ka koyi waɗannan addu'o'i na annaba na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko na Qur'ani dinnan da addu'o'i na cikin Qur'ani ko na magadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzo Allah ya ba su hanya da suka yi wanda larabci ne an san kansa an san ma'anarsa ko hausan ce an san ma'anarsa an san ma'anarta ko kuwa abin da ba a san ma'anarta ba a zahiri amma malamai masanan abin sun ce abu kaza aka boye a ciki abu kaza aka boye a ciki yanzu ka zo ka sanar da hemin in ka zo ka sanar da yasin in ka zo ka sanar da kaje ayyon sa idan malamai ba su gaya ma ba ka zo ai kira kai kuma nan kuma wani wannan ta dan mun fa nan kuma ai nan ba karatu bane wannan dai wani tsafa tsafa ne kaza ba haka bane karatu ne zunkur a cikin sirrin Allah ne zunkur a ciki to akwai kuma wani sato da aka kama haka suke kama haka suke to in masanan abun sun ce ma ga yanda aka yi to dama wanda ya san abu shi ake karɓar maganarsa wannan cikin alheri wannan duk ba tsaji bane wannan tsari ne duk gaba ba wanda ya kuma ya hana ka wannan duk gaba ki da to Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri din nan gaskiya ne saboda manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce sihiri gaskiya ne mai da ta ido ko mutum ya tanka abu da baki shi ma gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam kullukum a'ilin illa man baraka dukkan kuma yin ne wanda yake tabarakallah akwai na aljanu din ko na wasu mutane nau'i daban suna nan amma kuma kowa zai iya kallon abu ya ga abin ya burge shi in bai ce masha Allah ko tabarakallah ba wani bala'i shi ta samu abu ta samu abu ko baya ko wannan abu da girma yake kai wannan abu da kai ce ne to ce ne tabarakallah in ka faɗa kai kuma ce ne tabarakallah walau la izza kanka lanna kaka kul fa masha Allah la quwwata illa billah in ka ga abu ya zai ce masha Allah la quwwata illa billah ko tabarakallah ko alhamdulillah da haka ma ake suna da ita a karanta dan wani abu da mu mahaddaci ne ko ya karanta ta gaba ɗaya wai wannan abu da aka samu tabarakallah Allah ya albarka kai an gode Allah Allah ya kiyaye shi duka baki da tabaraka wani zai danga da ko da ka ce bai kamar da ni ne a ba mai da kai komai su ba amma annabi ya ce sai kai in kuma yaki to kai ki in kuma yaki to kai kai wannan wannan yana nan kuma tun yanzu ma Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gaskiya ne Hamad Allah ya karar cewa iya magana ma wani ruwan sihiri ne da zaman kansa inna min al-bayani la sihira wani yanzu in yanzu ya kalalla mai kama ya ji wallahi dabo da kasan ma sihiri ya mu ni duk da yanzu ya kalalla mai da baki na rasa ma yadda zan yi ma dole sai da ake abin nan haka sihiri ya faru ko haka sihiri ya faru to ga baki da to Allah ya ga ga mutane suna koya to nauyi nauyin sa ba wai dan a koya ko kaza kaza ba dan a san dai da shi da kaza mutum kuma ya nemi tsari daga Allah tabaraka wa ta'ala nau'i nau'in sa akwai nau'in da suke cewa daltari dalamai daltari kafin annan annabawa ya zo kafin wannan karfin da ya fi wannan na annabawa ko na magadan annabawa ne da in ka yi amfani da shi kuma zai karya ma wancan zai lalata wancan to na sharrin suna da nau'i da suke ce ma dalsani alasimai ila dalsani din nan kalmar juya ta akai musallatun ne abin wanda zai hau kanka da wani karfin sihiri ai ba haka suke ko dole a turka fara kai wani abu ko kaya sani ko ba sani ba musallatu yanzu musallatu in ka juya shi sai ba ka dalsamu musallatu in ka juya sai ba ka dalsamu to shi me dalsami din nan to shi ne wanda mutum zai ta za su zai tara abin da ya sauka daga sama zai tara abin da ya sauka daga sama da kuma wa'yansu magunguna kuma na ƙasa ganyaye da kaza kaza ya amfani da shi kaga nan ma akwai mai kyau akwai mara kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wannan magani na karya sigiri din abin da za a tofa kuma a dandaka ganyen magariya a dandaka maganyen magariya a zuba a cikin ruwan a yi wanka da shi annabi ya koya mutane wannan al'ummar haka har yanzu abu biyu ya faru ga na sama ga na ƙasa ga karatu daga Allah ga kuma halittar Allah wanda shi ake cewa alkali to akwai za a iya amfani da shi wajen mai kyau za a iya amfani da shi wajen mara kyau a uzu billahi to haka zo ga mutum ya yi wannan kace ai ba kai sidirin nan da ake faɗa yanzu annabi gashi ya ya koya mana to na ganyen magarya da na addu'a yana nan Allah ta za a duwa su a fito da shi sannan kunama ta harbi annabi da hannu sallallahu alaihi wasallam kunama ta harbi annabi a kan yatsa sallallahu alaihi wasallam sai ce a kama ruwa da gishiri sai aka sai ya zuba gishiri a cikin ruwa sai ya sa dan yatsa yana kaza kaza ya karanta kulhuwar namu da falaki da nasu sai dafin ya sauka kaga da aiki biyu ga na sama ga kuma na ƙasa ga ruwa da gishiri sinadari ne ga kuma na abu wa dubbin na bauchi daudiya tara duk irin wannan nau'ika a cikin dubbin na bauchi to wannan daban amma yan sirrin ma za su iya ɗaukan wani abu na sama in wa'yansu addinata ne za su iya ɗaukan wata magana ta sama haɗa ta da na ƙasan su yi sihiri da shi su halaka wani da shi ko su kaza kaza da shi kaga wannan ne mara kyau a nan wannan ne mara kyau amma wanda kuma ya haɗa na saman da na ƙasar kuma ya amfiye ya ɓata wannan ba wanda zai zai fito wani wanda bai san karatu ba sai zo biya ta kuɗa abu ya ce da mu'ujizan musan da tsabin yan sirri duk ɗaya ne saboda ai dukkan dashi ai kuma duk muciji salama ba haka mutum da karatu na bane ba za a yi addu'a ba ba za a yi tsoro ba za a yi wanka da shi ba za a yi layin ba za a yi kaza kaza kaza duk tsaki ne wannan ma Allah ka tafi wannan fala a san mahulla wanda ya sa la kalima yanzu kuma yare ya shiga saboda akwai hadisin shi kuma eh man kadala bilbun dikiya nan bilbun da kasu duk wanda ya kashe abin farauta da bunduka to shi ma ba za a ci ba yanzu aka bada ka fassara wannan hadisi bunduka da yanzu abin da yake larabci yake ba mu bindiga bindigiya ko bindiga. To annabi ashe ya ce a zahirin hadisi wanda ya kashe abin farauta da bindiga ba za a ci ba. To dimbin farautocin da ake kashewa ake kashewa da bindiga ashe ba za a ci ba kenan. Shi ne farauta duk abin da ya zubar da jini abin nan ya faɗi aka ce bismillah za a ci. To in baka iya hadisi ba wannan hadisi yanzu ya ce ma bindiga ma'ana annabi yana nufin duk abin da aka kashe da bawul bawul ba niyyar shi da zai huda ba sai dai ya maki abin shi ma ba zai zuwa wani sai dai ya kube ko ta abin da aka kashe da dutse da za a harbe shi da shi ya zama ba bai fitar da jini ba maki abin ya je kawai ya kashe to wannan ba za a ci ba so ake je duk abin da aka harba ko abu wanda zai fitar da shi shi gaba gida shi ne zai to kuma nan malaman hadisin da za su ma wannan bayani ba haka ba fa bindiga ake nufi ba ba harshashi ake nufi ba bawul ake nufi wanda shi ba zai huda duk abin da shi ba zai huda ba sai dai ya mashi abin ya shiga to haka wanda sai ka sai ka abu nan ma suna nufin ba ayoyin Allah ba ayoyin Allah ko Qur'ani ko kaza kamar yadda Abdullahi bin Umar suna yake ba wannan ake nufi ba irin waɗannan igiyoyi da ake ɗaura da ba su da wani amfani ko kuwa kokon bara da ake shago wannan abu da teku take watsar da shi mutum ya sa ya amfanin wannan kashi ko ko kashi ko ko wani abu duk gaba ki ga to wayannan ake yi amma ba abin da Allah tabaraka wa ta'ala magana Allah ce ko magana hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaza kaza kaza ba to in larura ta taso wanda kuma za a haɗa na saman da na ƙasan kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan kuma sai a ce larura ce wannan kuma wani hukunci ne ba duk musulmi da zaman to kaza kaza ba shi mutum ma dan ya fita daga sabanin duka ba dan zai iya ya haddace ma addu'a shikenan ma ta zama ma ta cikin sa ko yana bacci tana tare da shi ko yana ko ya karanta yanzu daga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin zai kwanta sai ya haɗa hannayensa biyu ya toba kulhuwan lahu da falaki da nasi sau uku sai ya toba hannayensa ya shafe jikinsa da shi kam me ya ma'ana wannan ba ka wanke jikinka da wani abu ko sannan ya kwanta sai da aisha tace har da cutar ajali ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam zai haka ba ni nake miƙa hannuna ya toba min sai in shafe jikinsa da shi wallahu ya asuka min an-nas wa kana nan annabin Allah ne ba kaza kaza a kuma sai an yi wannan ba to kai waye za ka ya yi kai ka fi ƙarfin sibiri ba ka da ce wallahi ku dukkan sahi ba haizo a ta ba gaskiya ne amma wallahi ba ka bai tuna ake ciki ba amma gaskiya ne gaskiya ne kuma ya ne ba gaskiya ne amma ka kwashi addu'o'in annabawa ka kwashi addu'o'in magadan annabawa ka kwashi qur'ani ka dinga tsani da shi ka dinga tsani da shi duk da kai kanka ma kai kanka ma kai kai ma kanka ma kai ma sharrin kanka ne duka baki da sun ce bayan Allah duk wanda ko ado kai ka kai lalle na burge da adan nan fa kuma zai ya akal kusi kai kanka ka zama shartin ka ka ci ya kanka kai da kanka da kanka ma ba wani ba karanta ayatul kusi ta ci anan da kaza kaza kai abin nan yayi kaza kaza to kuma wannan ba mutum kai kai Allah ji wannan maganganun su ne na to bismillah kana je ganin duk abu yana zamu ji wai daga ina ne kaza kaza kaza duk daga ina ne duk rashin abu an so duk ayyukan dafin abubuwa rashin lalata abubuwa duka ba ta haka bane to wannan ɗan sami kenan shi ne a haɗa abu na sama karatu na sama da waɗansu kuma sinadarai na nan ƙasa akwai mai kyau akwai mara kyau an tafi da shi wajen mai kyau mai kyau ne in an tafi da shi wajen mara kyau mai kyau ne amma kuma duk kalmar da a wajen amma kuma mai kyau ne har yanzu dai magana ce magana mai daɗi ko iya magana ma suke yi ne kuma abin da ake so kowa ya zama yana da fasaha yana da kaza in za ku aika mutum ma wanda ya iya magana a wannan ba wai mara kyau ba ne idan kuma wanda ya iya da alaƙa yaudara da magana ta su kuma ya je aikin maza kuma haka wannan kuma ya zama mara kyau duk da baki da sai na biyu suka ce na yi ranji ko shi kuma na biyu shi kuma ba zancen na sama a ciki ba zancen na Allah ɗin a'a sirrin ƙasa ɗin nan akwai nau'ikan abubuwa a ƙasa wata ƙasar mutum ya san ilimin ƙasa ya san sirrikanta kamar yadda za mu je nan gaba shekarin nan gaba da za a zo karatun sa tariri ai shi kafa ya iba ya watsa wa kira sai da kira ta zama dan adam sai da kira ta zama saniya kuma wannan kuma wani nau'i ne na sihiri kuma na ilimin abubuwa duk da kofatar mala'ika ne wannan daban fitara amma dai ka sace yadda yake sanin wannan kasar ko fata mala'ika ta aikin wannan wani ilimi ne da zaka za a ga wa'ansu kura nan kashe sun san ilimin kasa sun san ilimin dutse karatu da shi suke wannan kwamfutoci da shi suke wannan abubuwa an san ilimin kuza an san ce a dutse in an yabo ta ga amfanin ta an san ilimin jaifa an san ilimin kaza kaza kaza mai ga an yi abin mamaki kuma akwai yanzu akwai kasar da in ka ebo kasar waje kaza ka haɗa ta da ƙasar da ya wuta tashi yaudar tashi ko in ka ebo abu waje kaza ka haɗa shi da waje kaza sai mutum na tashi yanzu a soma maki maki a duk wannan nau'i ya fi kuma a masanin abu ne to in mutum ya tafi da shi wajen alkhairi alkhairi ne yana amma dai da ya fi da shi wajen sharri kaza kaza za a ce ka aiki rake ka ayi kaza kaza ba kaga wannan ilimin waɗanda suna kai abun mamaki bazancan karatu a nan kuma wannan nau'ika ne na ƙasa wanda ya san ilimin ƙasa zai dinga wannan abubuwan mamaki wanda ya san ilimin iska din nan an san yadda tura yanzu yanzu sun san ilimin iska din nan sun san injin da zafi da sun je kuma kama duk sai ya kone iskan mai kyau oxygen din nan duk sai ya kone shi sai ya zama carbon carbon dioxide da ake cewa carbon shi shi ya ragu duk sai a halaka yanzu yanzu sai su kashe mutane ba a da ke mutum ba ba za a amma yanzu da an ɗan yawan wannan iska ta kone shi ne sai a halaka da abu billahi to har kuma yanzu ya zama mugunta in wajen mugunta aka yi shi wannan abubuwan halitta wanda ya san ilimin ruwa wanda ya san kaza zai abu a gurguje sai abin da ake cewa rukiya rukiya shi ma akwai wannan sigir ne ma'anar rukiya ka tofa abu a ruwa ka tofa wata magana a ruwa ko ka tofa wani nau'in numfashi da ya fito da wata irin niyya ka tofa a ruwa ko a sha ruwan nan ko a yi wanka da ruwan nan ko ka watsa a mutum ruwan nan wani sihiri kuma ya bayyana wani shi ake cewa rukiya me ma'anar rukiya saboda wannan kalmomin daga cikin cikin da ko daga jinsa suka taso rasa suka taso suka zo bakin ka suka shiga wannan ruwa din shi ma hada suna cewa to shi rukiya din nan su bokayen sukan sanu wani maganganun daga wajen aljanu wa'yansu maganganun kuma saboda tsaban nau'in aikin da suke kai akan gaya musu a mafarki duk gaba gida to shi ma wannan nau'i ne na tsiri ba kuma a nan ma ai akwai na Allah kuma akwai wannan ruga shi na za a ga rukiyoyi ga shi nan na Allah da na annaba da kaza kaza kaza shi kuma irin wancan nasu na shedanci shi kuma yanzu sai ka karanta wani abun Qur'ani sai ka tofa a ruwan yana nan a cikin ruwan wannan abin da ya ka karanta a bakin ai da ba a gani ba amma tasirin da yadda na shafin suke tafi da yana nan a cikin ruwan yana a cikin ruwa a ƙasar nan wani ya ce duk wanda ya rubutu ya wanke ta ya sha banza to jimo wannan ma ba a yi rubutu ba kawai karanta abin haka wannan da yawa gani ba an kuma tasirin sa yana nan duk da baki da ko karanta na hadisan ko na bayan Allah din nan a toba a ruwa to yana nan duk wanda yana nan sai ga Allah ya ɓata wancan kuma wani tasiri ya faru duk da baki da wannan ma ba na aljihu sai da in muminai ne ko na alheri na Allah ne tabaraka wa ta'ala ayoyin Qur'ani ne ko kaza kaza sai karka dariya menene karka irani ban fa dariya su ko karka karka irani shi kuma zane ne za a yi waɗansu zane ne kai a idan kai ga wala wajen amma kuma hadari ne wannan zana su kuma saboda haka suka koya da izinin su masu sigirin da kaza kaza sai ga yana da tasiri shi kaza kaza To a wannan ɗin ma wayansu daga cikin malaman al'umma sun yi ayoyin Allah, sun yi hikimomin rubuta ayoyin Allah da kaza da da da wakafai da hakimai da kaza duk ba ba na digirin daban ba zancen Allah na Allah ce. To na bayan Allah yana nan. Kissoshi da komai suna nan na bayan Allah yanzu akwai katimu Suleiman din nan na bayan Allah ne akwai kaza da akwai abubuwa duk na bayan Allah ne akwai na annabi sallallahu alaihi wasallam ne akwai na yanzu ranar ranar magana da aljanu ranar da mazalla ya magana da aljanu ne annabi ya tafi da Abdullahi bin Mas'ud mazalla ya mutu ya ce Allah ya aike mu wajen aljanu wa zai raka ni kowa ya shiru saboda in an ji mazalla ya faɗi wannan akwai wanda yake ni haka malamai suke wa abin kyakkyawan mazalla ce na Abdullahi bin Mas'ud ya ce da sai da ya shafu mutum ita da muka zo wajin na kada nan to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mun zane ya zana ya zana na a cikin da'ira ya yi mun zane haka ya zana a cikin da'ira haka za ka haji don ishe mun kakka fita daga cikin wannan abin da na zana ma in ka fita ba za mu haɗu sai a lahira in ka fita ba za mu haɗu sai a lahira yake annabi ya tafi yana karanta qur'ani da bin da ganin aljannu suna sauka suna har suka rufe mun annabi bana suna jin karatun sa annabi da jin karatun sa dare gaba ɗaya sai da asuba sannan annabi ya dawo sallallahu alaihi na ji wata hayaniya annabi wa tsoro ne ni an fita tana ya ce na fita daga nan wajen da za mu haɗu ba sai a lahira sai a lahira yawa na zauna da mun zauna da shi rasulullahi na ji tsoro na ji tsoron ka kaza kaza ce na suna da ke kwarai kuwa ai da ka mutu sai mu haɗu da kai a lahira duk kaza kaza sai kuma wani wannan wani nau'i ne kuma na sanin annabta kaza kaza ai wannan wani ya gani wani malamin ya ai ai tsari kenan sihiri kenan kaza kaza To, duk irin wayannan kuma babu zuciya ko a tofa a gari a kusa su masu sharrin sharri na fasa ta fi kokari gashi nan da Allah ya faɗa wajen hasiya to Allah shi ya kare mu albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to maganin na hadisin da na qur'anin da wani biyana nan wanda Allah tabaraka wa ta'ala dan haka muhyiddin bin al-arabi hatimi sai sha'awaza na ƙarshe dan da mu abin ya cika kawai ka da iya sai sha'awaza ko ko sha'abaza shi kuma dago wa'yansu 'yan dabaru ne shi bai san ma karatu ba shi bai san ma addu'o'in ba shi bai san ma haɗa-haɗan ba shi ba shi kuma tsabar wayo ne da dabara shi kuma akwai wannan nau'in shi kuma wata tsabar wayo ne da dabara da zai nuna ma yanda ya sai ga abu to shi ma an ce wani yana da tasiri wani ma kuma da karatu ya ga abu duk wannan dai ba shi da kyau ne a cikin me yasa ya zama ba shi da kyau a cikin ka nuna ƙarya gaskiya ce ka nuna ƙarya gaskiya ce to ba shi da kyau a cikin ka nuna ƙarya gaskiya ce ko a cikin ka yi faɗa da gaskiya da wannan ƙaryar duk da ba amma dan kai magani ko dan ka san shi ma kar a cuce ka da shi ko dan ka za ka zaji a amma wannan rubutai na Qur'ani ko wannan rubutai na hadisi ko wannan na katima wanda ayoyin Qur'ani ne da malamai suka ka mujidi bil arabi hatimi Allah ya tsarkake sirrinsa ya faɗa a cikin duhatul makiya dinsa yace ilimin sunayen Allah ilmul asma'i da ilimin ilmul hurufi kowane harafi yana da adadi da sunan suka suna da wannan da wannan ilimin hatima duka yana daga nau'in karama tun da yanzu ba da annabi ne wannan mu'jiza ce amma tun da ba annabi ba in makarancin qur'ani ko malamin qur'ani yayi wannan to shi kuma karama ce don da yanzu ko wani yayin ba shi da izinin kuma da karama yanzu ba zai tasiri ba a alheri ba alheri ba to sai ga shi kuma nau'i ne na karama domin ba wanda ya yi wannan ba Allah ba ya fitar da amfanin sa duka baki da an ce an da wannan sai ya zama bai imani da sihiri ba amma bai taba ba kakan imani da shi da alhaji abdullahi kuma kakan taba ana ita fatan kan banza bai da wani tsaye mun kaza kai ya zaka ji amma ke kuma ana la haula la quwwata illa billah Allah ya yi da rasulatul fash alhamdulillah